إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله سبحانه وتعالى في سورة القاف بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابة ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج تبصره وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد فأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله الها اخر فالقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما طغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لكل عبد من لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإد- وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن, نح إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشنقق الأرض عنهم سراعة ذلك حشر علينا ح- يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها مسلمي يا خطبة تامو أكمة سورة wadda sahabiya ta roto cewa ba ta haddace su wannan sura ba sai akan mimbari saboda yawan karanta ta da manzan Allah yake a matsayin hudu ba wannan sura ita ce suratul qaf manzan Allah yakan yawan ta karanta ta a matsayin hudu ba wadda tana da kunshi da abubuwa kamar haka ba tafsiri za mu za mu tsakuro su abubuwa ne a ciki insha Allah ta'ala abinda Allah yake cewa farko shine jaddada mana abu imani da alqur'ani da kuma kore yiwuwar cewa ƙarya ne da kuma nuna wawancin hankalin waɗanda suke ƙwarinsu ko da ƙur'ani cewa ba gaskiya ba ne ko kuma akwai wata shakka a cikinsa allah maɗaukakin sarki ce ƙaf wal ƙur'anil majid allah yana rantsuwa da alƙur'ani mai girma ita wannan wannan harafi mai ƙaf kamar yadda tabbata ga malamai shine Allah dai hakikanin sanin fasarar shi ya sani amma dai an malamai suna cewa challenge ne Allah ke jefawa game da alqur'ani cewa waɗannan sune harufa da aka dauka aka Allah ya saukar qur'ani da su in akwai mai musu shi ma balarabe ne ko ai larabci ya dauka ya kwatanta ya gani in zai wa ai qur'ani irin a kawo irin qur'ani din wanda aka ya gagar larabawa larabawa tingal wato asalin larabawa su Abuja da Abu Lahabi duk da kokon da suke suna gajawa manzan Allah sallallahu amma suna ji suna kallo wannan challenge din ya gagare su dan haka wani bature ko bai hude a zamanin yanzu in ya ji ya harado wasu maganganu ya zo ya ce ga irin qur'ani ya zama aikin banza ba zai iya wannan aikin ba Allah ya ce qur'ani mai girma ne sannan su wayannan mutane quraishawa da kake tare da su suna mamaki wai Allah ya aiko da mai sako daga cikin su har ma kafirai daga cin suna cewa wannan abun mamaki ne wai alkur'ani da aka aiko manzon Allah abun mamaki ne bayan fa suna da imani cewa Allah ya aiko annabi Ibrahim ya aiko annabi Isma'il da kuma sauran wasu annabawa da suka ji a bakin waɗansu da sauran da abin da malamai ke cewa aiko laraba a cikin laraba a cikin su ai ba mamaki kuma na aiko wani annabi a cikin su Allah ke cikin kafirai suna ƙara musu kuma da mene inkarin mutuwa cewa wai an mutu za a tashi Allah na masu cewa to wannan ba wani mamaki bane cewa wai in an mutu za a tashi ba ma haka ba duk sanda wani zai mutu ko wani shi lafiya ko mai na Allah fa ya san da wannan abun ba wani abu zai faru a wajen a duniyar nan ba da Allah ya san da shi sannan suna karyata gaskiya su kafirai suna cikin ruɗani akan karyatawar wannan yace annabi Muhammadu mahaukaci ne wannan yace Qur'ani waka ce wannan yace kaza sun kasa tsayo akan magana guda dama wannan shine sura ta ƙarya din da ƙarya take to ta talawwani za ta fada nan wajen gobe ta fada shi sa duk wata firka mubtadi'a za ka samu ba firka guda ɗaya bace in ka ɗau hawarijawa akan kansu sai ga nan sun rabe nan sun rabe gobe sun ƙara subdivision gasa naka zaka ta gani ba kyawun misali ashe ku a boko haram a najeriya yadda aka samar da ita tun tana farko muhammadu shugabanta aka samu kuma wannan yanzu an samu barnawi an samu wane yanzu sun ce su ahlus sunna wal jama'a ansaru sunna to haka dama bid'a take mu'tazila suka fara da bangare ɗaya ne ga sanan shi'a haka zaka samu gaskiya ce take kwara ɗaya tingal ba ta canzawa ita ce aqida ashabu hadis ahlus sunna wal jama'a salafus salih shine zaka samu ba ta raurawa in ka samu malami salafi a zaria in ka je gano haka zaka aqida shi rambada dau iri daya sai ka ce suna hada baki ne to in ka bar Najeriya ka je Niger ka tsallaka ka je Kwatano ka je Saudiya ka je Malaysia ka je America zaka samu magana kwara ɗaya ce aqida amma yan bid'a su ne masu maganganu kala kala abu kaza kaza kala to don haka alqur'ani ba ƙarya bane babu shakka babu rudani a cikinsa amma su kafare su ne ke rudani a cikin rayuwarsu yan wa musulmi Allah madaukakin sarki ya kafa mana hujja da abin da muke gani na halittunsa na rububiyarsa sama da halitta da ƙasa da halitta da ruwa da yake saukowa ba mu iya sauko da wannan kuma ya fitar da tsire wanda ba mu iya fitar da wannan tsire din mu ci mu sha mu wanka mu arziki da wannan abubuwa din akwai wani wanda yake wannan wanda ba Allah ba inda ya tabbata Allah shi kadai ke wannan abun to shi kadai cancanta abota masa ba wanda cancanta kowaye shi ko mun girman sa a ce abota masa ko a roƙe shi ballantana a mai sujuda ko a ruku wannan Allah da yawa yana irin wannan abun ya kafa mana hujja da abun da muka yarda da shi cewa al khalqu wal rizqu wal ihya wal imata to in mun yadda da Allah ke da wannan abun me zai sa kuma ba za mu yadda Allah shi kadai za abota masa ba har a samu wani ya je yana roƙon wani yana zuwa wajen gunki ko yana roƙon wani shehi ko yana bauta wasu abubuwa wannan bai cancanta ba don haka Allah zai kawo mutane da duk sako isa gare su ba su iman domin ya aje dalilai kala kala ko ina akan karin Allah ce wa fi anfusikum afala tubsiruna kai ka kalli kanka mana baka da hankali ne ba kai gallayin da Allah ya kinka gradually kana dan jariri a taso da kai haka haka haka girma kai kaza kai hankali kai kaza kai kaza kaza haka kurun ba ba hikima wanda yake haka yake kawai shikenan karazu yake so ka zauna kai ne zaka yi kanka wannan abu mu a mutane ba in aka haka ma wawanci ne mutum ya kama gina gida ya sa talisi menene ko ba manufa haka ma don da aka ce me zaka yi gida ce shi ma wannan kawai shi dai gina ce ko za a ce mahaukaci ne shi dole da an ga kana gina abu an sa akwai manufa to kai da Allah gina kai maka wani abuwa din ka ce babu manufa da haka bawan Allah ba wanda ke da dalili in dai sako gare shi ya kafirce Allah madaukakin sarki jama'a Allah madaukakin ta buga mana misali da kafirai suka gabata wajen taurin kansu ya kuma muka musu ya kasance haka mu ma idan muka wa Allah taurin kai muka ki bauta masa to mu kuma ba ta kasance mai kyau ba Allah shi kiyaye sannan Allah madaukakin sarki ya mana bayani cewa da mu musulmai da wanda suke arnafa mu sai duk abin da muke fa Allah na nan da tare da mu akwai wakilai masu rubuta abin da muke yi na aikin alkhairi Allah ka samu cikin masu aikata alkhairi da kuma na aikin shari Allah ya kafe mana sharmu sannan kuma kare mu da na gaba don haka Allah mana bayan cewa kuma lalle mutuwa gaskiya ce za ta zo mana kowa cikin mu zai mutu waja sakratul maut bil haqq magagi mutuwa zai same mu kowaye inna lillahi wa inna ilaihi raji'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya rasu yace ala inna lil mauti sakarat mutuwa tana da magagi manzan Allah ma sai ɗanɗana magagi mutuwa sai dai shawe mutuwa dukkan mun sai mun shawe mutuwa ko matsalar ma yan uwa musulmi ba wa mutuwa ba me zai biyo bayan mutuwa din dole musulmi wato jama'a shi musulmi asali ba wai wawa bane kullun hisabin da yake a rayuwar shi in kaga musulmi inda ya cika musulmi in kaga yana bacci yana hisabin lahira ne in kaga yana tafiya yana kokarin gyara lahira ne in kaga yana aiki lahira in kaga yana fada ma to yana kokarin gyara lahira su ne wannan shine asalin musulmi amma lalacewa ce ta kai in kaga musulmi yayi bacci saboda duniyar shi ne in kaga yayi magana saboda duniyar shi ne in kaga ya fanna poster saboda duniyar shi ne in kaga ana fada bacci akan abin saboda to wannan zalika zannul ladina kawai su kafirai ke da wannan abun su ne ke da tunanin duniya kawai amma asali musulmi kullun duk abin da zai yi to fa yana tunanin lahira saboda tan ne makoma din ko yau ko gobe ko jibi ko nan da shekara 100 wa sai ka bi duniyar nan wala ishta alfan summa alfaini ba'daha fala budda min yawmin tasiru alqamar da zaka shekara dubu ko dubu biyu zuwa dubu uku kenan ko ba makawa sai an samu ranar da baka aure duniya kana cikin kabari ne kuma kana zuwa kabari baka da wata madafa sai abin da ka gabata a duniya shi sa Allah ya ga mana adalci jama'a Allah ya mana duk abin da kamata manzon Allah ya mana duk abin da ya kamata sahabban manzon Allah su mana duk abin da ya kamata Allah ya sauka da Qur'ani fihi hudan wa nur ga shiriya ga haske a cikinsa duk abin da ya kamata Allah ya faɗa inna hadainahu najdai falaqata hamal akaba Allah ya bayyana inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafuran Allah ji mana wannan bayanan sannan manzon Allah ya hana kanshi bacci ya je jihadi ya hana ya rasa koransa aka fasa masa kai dan duk mana jawabi me muke nema kuma sabbansa ba su bacci ba bayan rasuwarsa haka suka tashi lungu-lungu a duniyan nan suna zuwa suna kai bayanin wannan sakon da Allah ya ko na Qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to me mutun ya wani uzuri mutun yake da shi yan uwa musulmi la budda yan uwa mu baraka mu gyara halayen mu mu koma wajen Allah madaukakin sarki mu gyara kafin lokacin zai kure yawma naqulu yanda za a zo ka gaban Allah madaukakin sarki ka zo kana husuma cewa wai shedan ne ya ziga ka ku koma kuna musu kai da shedan din yace shi ba ruwan shi da kai me yasa ga qur'ani ga hadisi ka basu ka je ka kama zigar da ne maka ziga fa baka gani ba amma qur'ani da hadisin ka gani ko malamai sun gaya maka to me uzurin da kake da shi yace ba kawai sai yace kowa ku hakuri a gidan wuta kawai Allah ka tsare mu da shiga wuta don haka ya koyan wa musulmi wannan aya tana karantar da mu kuma nisan tambaya gun abokai ya kai mai abokai mugaye kai kwari ka kiyaye su domin mugun aboki yana lalatar da rayuwarka ka sani ko baka sani ba shi mugun aboki kamar da manzo Allah buga misali kamar masu ziga zigi ne na na kira in ka zauna ko dai maka yaki ko ya kona maka riga to haka mugun mugun aboki yake kina da kawa muguwa wajibi ne ki nisance ta ba abokiyar zama bace domin ka ji karshen ta za a tare a koma lahira ne a ringa tsino juna Allah shi kiyaye don haka Allah ya ci gaba bayani kuma wannan shine sakamakon yan wuta waɗanda suka ƙi bin Allah maɗaukacin sarki za je suna musu gaban Allah Allah tarkata su da su da masu musun da a tura wata amma waɗanda suka ji tsoron Allah maɗaukacin sarki to su kuma suna da aljanna za a sa cikin aljanna Allah ka sa mu cikin waɗannan mutane din Allah yake cewa zai masa alƙawari to ga wannan aljanna aka yi muku alƙawari ga ta nan ga gare ku wannan kuma aljanna ku shiga cikin salama da aminci duk abin da kuke bukata za ku samu duk abin da ka rasa a nan duniya wajen bin Allah maɗaukakin sarki balantana bai jawo asara ma bin Allah maɗaukakin kaddara ma ka rasa din to aljanna za ka samu ninki ba ninki fiye da wani abuwa din saboda aljanna akwai abin da ido bai taɓa gani ba kunne bai ji labari ba sannan ɗanɗaro bai taɓa ɗanɗa ba haka za ka ga aljanna ba bacci mana ba gajiya ba zuwa nemo cefa ne ba zuwa wajen aiki ba abin nan kawai kawai ni'ima ce zalla a cikin aljanna kawai wadda ba wani gajiya zai biyo mata Allah shi kiyaye da haka ya ku ƴan wa musulmi a cikin wannan aya Allah kuma yana nuna mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya kira ya wa'azi zuwa ga wannan addini da aka aiko shi da shi zuwa ga alqur'ani sannan kuma ya sani fa to akwai challenges a ciki duk wanda ce zai kira zuwa ga Allah madaukakin sarki ya san cewa zai fuskanci kalubale tun daga na kusa tun daga na gida har na nesa har na nesa nesa zai fuskanci wannan kalubale cewa zai kenan ba za a daina ba dan ana da'awa ko ana wani abu ana fuskantar kalubale ba a canzawa hasali ma ƙara daraja ce wannan kalubalen da ake fuskanta wannan azaba azaba mala akwai azaba ta baka cutarwa ta baka cutarwa ta gani cutarwa ta kaza dole mai da'awa sai haƙuri maza Allah ce mashi fasbir alama ya ƙuluna maza Allah kai haƙuri kan abin da suke faɗa maka cewa mahaukaci ne kai kai kuma ka san ba mahaukaci bane kai mawaƙi ne kai ka san ba mawaƙi bane kai makarici kalmomin banda qur'ani ba ka yi faɗan su ba ma game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk sun faɗa manzon Allah an fasa mai kai aka ce to ya haƙuri haka nan masu da'awa masu zuwa zuwa kira Allah ga Allah madaukakin sarki ka sani ba wata lukuma ce mai dadi ba dole zaka sha wahala zaka yi kaza za a muna maka fassara za a canza maka fassara za a yi maka komai duk abin da baka tsammani ba za a yi maka ya kai mai da'awa don haka a ci gaba don haka Allah ce mashi fas da aka bi ma'tumar wa arid an jahilina inna kafainakal mustahzi'ina abinda muka sa kai manzon Allah na wa'azi da kira ci gaba da yin wannan abun wa arid al jahilina wawayen da ke gefe gefen nan karnuka da ke yakushin ka suna maka haushi manta da su a wata kuma Allah ce kuzul afwa wa amul bi ufar al jahilina ka ci gaba karki afwa ka ci gaba da abin da muka saka jahilai kai banza da su amma kar ka fasa abin da kake na da'awa don haka masu da'awa masu gaba ga addinin na musulunci su dage su gaba da yi su daina jin tsoron mutane ko tsoron wata hukuma ko tsoron wani kuɗi da su samu ko tsoron matsayi su san cewa abin da Allah ta tala masu ya fi ƙarfin wannan duk abin suke kallo a duniyar nan ya wa musulmi mu sani da'awar nan kuma yadda suke akan manzon Allah sallallahu alaihi tana kan mu duka da gwargwadon abin da Allah ya sauƙaƙe mana ƴan uwa musulmi musulunci na buƙatar taimakon mu addinin musulunci na buƙatar taimakonmu yana buƙatar masu kuɗi su sa kuɗi masu kuɗi sun zama marota ba sa iya ba da kuɗi addinin Allah sai illa ƙalilan daga cikinsu su ne ke ba Allah a wani abu a cikin shi kuma za su mutu su bar wani abu da suka tara a duniya bai masu amfani ba sai dai a tumce sa ranar kiyama in bai sa ba a haɗa su da duki a koma a sa su a wuta yan uwa musulmi masu kuɗi suna da rauni wajen taimakon addinin Allah ga addinin na da sauƙin fahimta yana da sauƙin mutane su ansa amma an samu taƙa'usi daga ɓangarori guda uku masu kuɗi ba sa yin abin da ya kamata masu mulki ba sa yin abin da ya kamata game da taimakon addinin Allah duk wanda ya zo ya taimake kuka ciccida shi ya ce shi na ku ne musulmi ne kuka sa mai ƙura kuka je ku taya kuka taya in ya tafi shi kenan ya manta da wannan musuluncin abin da ya koma kawai magana aljihunsa da yan uwansa da danginsa da matarsa amma magana addinin da ya taka tsanin shi kai wajen fa ba abin da shalle shi da wannan abin abin da ya dame shi kawai shine ya kungila ta fita ina percentage ina kaza ina kaza shine abin da ke faruwa kuma shi musulmi ne sai ya zo kuma ya ritaya ko wani abu ya faru sannan sai ya zo wajen ku kuma yawa musulmi aini nako ne sai da kyaunin tarbiyyar guda goma sha ɗaya a jiki ko kuma mai wata tuta a jikinsa a zo cikinku ya sa muku rikici ya ce shine shugaban kwamitin masallaci shine kaza da kaza su ne su ta hada rikici a cikin al'umma sannan in ya mutu ko maman shi ta mutu ko wani ya mutu ya ce ku zo ku taya shi amma a lokacin da Allah ke taimakon sa yake bukatar sa a lokacin da ku musulmi ke bukatar sa yayi nesa da ku ba sa auduga ya toshe ba ruwan shi sai lokacin da gajiyawa ko bala ya same shi sannan zo ce wa musulmi su zo samu shanu da haka muna kira ga masu mulki da suke ci a yanzu wallahi tsoron Allah su kalli waɗanda suka wuce ba su yi wa Allah komai ba ba su yi wa al'ummar su komai ba yanzu sun koma cikin dana sani sun koma sun buga sanan akwai wanda anguwan an habaici ake masa ba da haka musulunci ya koya musulmi sunan ka Hamad sunan sunan ka Abubakar ko Yusuf ka sani musulunci na da buƙatar taimakon ka da haka aka yi musuluncin da taimakon dukiyar waɗansu har musulunci ya zo zuwa gare kake kalle a yanzu ɗin nan yanwa musulmi dole mu taimaka wannan kenan masu kuɗi su taimaka masu mulki su taimaka 'yan siyasa da suwa su taimaka su ko malamai Allah saka musu alkhairi ba wadanda cikin ɓangaren masu wanda ake cewa malamai ba suna iyayensu ba mutane da suke takir suke sauke nauyin da ke kansa a cikin al'umma irin malamai su ne kullum wa'azi su ne karantarwa su ne bakin jini su ne cases na matan aure cases na zawarawa cases na marayu cases na kaza a wani ya ɓace duk kullum su ake zuwa wajensu ba kuma wani recognition da suke samu daga al'umma wannan suna muna ƙara musu addu'a ta alkai Allah saka malama alkhairi Allah ƙara ƙarfin gwiwa waɗanda suka karkace daga cikin su gane karkata suka je ba abin da ya tsina na musu su yi kwana Allah da ya ce manzon Allah kuma fasbir ala ma yaquluna duk da wannan abun ayi hakuri daga cikin abin da zai faru na cutarwa da fatan Allah ya sa mu cikin mutanen alkhairi Allah ya sa mu cikin aljanna firdausul a'la Allah ka tsare mu daga shiga wuta ya Allah muna neman tsarin ka daga shiga wuta Allah ka sa mu cikin aljanna ne ya Allah duk wanda ke da bukata cikin mu na Allah ka biya mu bukatunmu duk wanda ke da wata matsala Allah ka yaye mana matsala Allah ka ɗaukaka addinin musulunci ka kaskantar da kafirci wannan makaranta ta mu ta Darul Haris Salafiyya ma roƙonka Allah Allah ka tsare mana tsarewarka ya Allah ka tsare ta da tsarewarka abinda aka nufa manufar da malam aure sai aka makarantar nan Allah ka tabbatar mai da ita ka tabbatar da fiye da abin ma da yake nema Allah ka tsare ka tabbatar da wannan manufa din Allah ka shirya da mu jagowar masallaci da makarantar Allah ka dora hannunsa akan abin da kake so kare da shi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid مجيد اللهم